بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاكبر جوة رمضان هجرة منزول صلى الله عليه وسلم جبنا da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da tara ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya muna cikin tafsiri a wannan masallacin da tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako a nan tudun wadan kaduna a muna cikin tafsiri na suratul kaf yau za mu tashi aya ta 80 wa ammal gulam fakana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه إليه فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
ga tambaya ana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam ilimi da ɗaukaka malam ga tambaya malam shin za mu iya cewa ƙarƙashin wannan aya da ka karanta ya halatta wani mutum ya sarrafa dukiyan waninsa ba tare da izininsa ba ya halatta mutum ya sarrafa dukiyan waninsa ba tare da izininsa ba to menene amsa a nan wajen yanzu kana iya ɗaukar dukiyan wani ka sarrafa shi bai baka izini ba tun da dai gashi mun ga hadir alaihi salam ya ɗauki jirgin ruwa ya shiga jirgin ruwa ya zo ya buɗe jirgin ruwan ya cire allon jirgin ruwan bayan ya cire shi sai ya mayar da shi ya bubbuga ya mayar da shi kawai abin ya riga ya zama tsoho to yanzu abinda kidir ya aikata na tasrifi ga jirgin ruwan nan ba da izinin wa'annan yara masu jirgin ruwan nan ba shin ya halatta ka sarrafa dukiyar mutum bai baka izini ba to amsa a nan wajen baya halatta ka sarrafa dukiyar mutum in bai baka izini ba an gane ko allahumma sai dai idan mutum ya ga ya yi haka ne don tabbatar da wata maslaha mai girma ko kuma don tunkuɗe wata barna kamar yadda shi hadir ya aikata alaihi salam kaga babu wanda ya sa shi aikata wannan abun ya yi wannan abun ne don tunkuɗe barna mai girma domin da ba don ya yi haka ba da wannan azzalumin sarki ya kwace wannan jirgin ruwa wannan jirgin ruwan sabo ne kuma sarkin yana kwace sabon jirgin ruwa an gani sai khadir da ya ga cewa wato an ɗauke shi kyauta shi da annabi musa an musu alkhairi shi ma sai ya so ya taka musu da alkhairi shi ne sai ya dan huda wannan jirgi ya cire allan daga bayan sai ya dan mayar ya dan yi wani dan kuskure ma haka duk wanda ya gani ya ga jirgin nan tsoho ne an gane wannan ko saboda haka irin wannan ya halatta ko babu izinin mai shi ko da mai shi bai baka izini ba idan ka fahimci in ka aikata zai zama to maslaha ga mai shi kuma sannan zai kusar da cuta ga mai shi misali an gane wannan ko haka nan in ka hararo wani azzalimi yana so ya cuci wani ya kwace ma wani dukiya misali sai ka dan dauki wani kuɗi kaɗan sai ka miƙa ma wannan mutumin dan ka fanshi wannan dukiya na wani mutum ya halatta ko da shi wannan mutum bai baka izini ba misali yanzu kai ka san halin yan kwastom ko halin yan kaza a bakin boda sai ka ga an kwace ma wani mutum kaya na miliyoyi kuma ka tabbatar da wa'annan kwastam ɗin za su zalunce shi ne to amma ka san cewa ɗan kwastam ɗin in an ɗan ba su ɗan cin hanci da rashawa za su ainihin saki wannan kayan wannan mutumin to a nan wajen sai ka je ka ba da kuɗi domin ka ceci kayan wannan mutum ba tare da izinin shi ba shin ya halatta ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kaga ai ba shi ya baka izini cewa ka bayar da kuɗi don ka ceci kayan shi ba to shi wannan ya halatta haka nan ya halatta mutum ya bayar da cin hanci ga rashawa ga custom in sun kama kayansa kayan shi na miliyan hamsin sun ce lalle sai ya ba da wani abu in bai bayar ba za su yi fizitin kayan gaba daya kuma zai yi hasara maimakon mutum ya yi hasaran kayansa gaba daya sai ya ba su wannan kuɗin zahirin wannan kuɗin cin hanci ne amma ga hakika ba cin hanci ba ne an gane su da aka ba shi ne sun yi cin hanci amma shi da ya bayar bai bayar da cin hanci ba idan ya ba su wannan kuɗi sun zalunce shi sun ci kuɗin shi ba tare da haƙƙi ba zai yi musu Allah ya isa an fahimci wannan ko a kunga ga kuma ainihin khabir alaihi salam ya miƙar da wannan katanga shin wannan katanga da ya miƙar da izinin masu katangan da ya miƙar da shi kaga ya miƙar da wannan katanga ba da izinin masu katanga ba kuma wanda ya aika wannan abin da ya aikata Allah ta'ala bai ce abin da ya yi bai kyauta ba misali an gane wannan ko ashe kenan ya halarta mutum ya yi irin wannan abu Allah ta'ala yana cewa wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka game da marayu sai Allah ya ce qul islahu lahum khair ka ce gyara musu dukiyarsu alkhairi ne shi kaga sai Allah ya nuna kana iya duk wani abin da zaka yi ka gyara dukiyar marayu alkhairi ne shi sanan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisin nan na mutanen nan guda uku da suka shiga cikin kogo sun shiga cikin kogo sun nan fake haka sai falalar dutse ya fado daga wannan kogo sai toshe musu wannan kogo din sai zama to sun tura sun tura sun buga sun buga suna so su fito daga wannan kogo al'amari ya gagara to shine sai ɗaya daga cikinsu mai hankali ya ce lallai babu abin da zai kwace mu daga wannan kogo din kwace mu kowa ya roƙi Allah da kyakkyawan aikin da yake aikatawa kowa ya dage ya roƙi Allah da kyakkyawan aikin da yake aikatawa in sha Allah in muka roƙi Allah da aiki mai kyau muka yi tawassuli da shi Allah ta'ala zai kawo mana mafita to ai ɗaya daga cikin su ya ce Allahumma innahu a in kuntu a Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajiran amila li ala farqi min arzin ya Allah ka san cewa ina da wani lebura wanda ya yi mun aiki na ba shi wani kwando ko wani baho na shinkafa mun riga mun yi tsada da shi cewa zai mun aiki a gona na in ya gama zan ba shi baho guda ko zan ba shi bokiti guda ko zan ba shi kwando guda na shinkafa to bayan ya gama wannan aiki sai na ba shi ladan shi yadda muka yi alkawari da shi an gane aiki sai na ba shi ladan shi yadda muka yi alkawari da shi sai shi wannan bawan Allah sai ya rena ya ce ya za a yi a ce iri na wannan aikin da na yi na wahala a zo a ɗauki wannan ɗan ƙaramin kwando ko ɗan ƙaramin bawon nan na shinkafa a ce za a bani sai wanda yake bawon Allah ai mun riga mun yi tsada da kai kai da kanka kace in baka haka kuma na baka haƙƙinka ne ban tauye maka komai ba sai ki gaskiya ban yarda da wannan abin da ka bani ba in ko ba za ka ƙara mun ba zan barka da Allah ina ba gane wannan kamar irin wannan ya taɓa faruwa ni da wani ɗan a caba ni ma na gaya mai na manta inda na ce za ka kai ni waje kaza nawa zan baka sai ɗan a caba ya ce in ba shi naira hamsin to muna ta tafiya muna ta tafiya mun je wannan wajen shi ɗan a caba sai ga tafiyar da ya yi ƙarfin naira hamsin sai ce mun wallahi sai na ƙara mai akan naira hamsin din nan sai da ke ya muka yi da kai sai ce to ai shi bai san wajen ya kai tsawon haka ba sai na ce to ai almuslimuna ala shuruɗi ya mako musulmai suna nan kan sharuɗan su naira hamsin muka yi da kai shi kuma ya ce wallahi dole ne in ƙara mai in ban ƙara mai don zai bari da Allah to ni na dauka wasa yake yi sai nake shi kenan tafi abinka wallahi kawai sai daga ya kama hanya ya ba mu kuɗin kuma a nan ko sai hankali na ya tashi an gani ya ba min kuɗin yanzu ya zan yi da wannan kuɗin wallahi kawai sai daga ya buga ashe daga gaske ce ya tafi abinci to yanzu wannan kuɗi yanzu ya zan yi da kuɗin in kai da yanzu ya za ka yi da wannan kuɗin na a yi sadaka shin shi yasa ka yi sadakan kaga ka sarrafa dukiyar wani ba tare da izinin sa ba ke shin dama mun faɗa mun ce ya halatta ka sarrafa dukiyar mutum ba tare da izinin sa ba ya halatta ko in ya kasance akwai maslaha mai girma ga wannan mutumin ko za ka tunkuɗe barna mai girma gare shi kan wannan tunda dai wannan dan a taba din ba zan ƙara ganin shi ba dama ban san shi ba to yanzu yaya zan yi da kuɗinka shin zan yi kiyasin wannan kuɗin da tsintuwa idan kai tsintuwa kai za ka iya amfani da wannan wannan abun in dai mai shi ya dawo duk sanda ya zo ka bashi kuɗin shi ko ka bashi kayan shi in bai zo ba fa huwa malullah yutihi man yasha ya zama dukiyar Allah wanda yake ba wanda ya ga dama yaya zan iya zan iya kiyasin shi da tsintuwa in yi ta moran wannan du'a wannan naira hamsin nan ina sarrafa shi in ɗauke shi kamar tsintuwa ne in dan acaban ya dawo in bashi in bai dawo ba to ya zama nawa ya zama dukiyar Allah wanda yake ba wanda ya ga dama to akwai malaman da suke ganin haka akwai malaman da suke ganin kawai kai mishi sadaka da shi an gane to wannan bawon Allah wajen dilala shi ne wannan bawon Allah ya rena yaya za a yi in yi aikin wahala ka zo ka bani wannan kwando ko kuma wannan ainihin bokiti na shinkafa yace bawon Allah haka muka yi sharadi da kai shi kuma yace ai ban san misali sai shi bai san aikin zai kai wahalar haka ba shi wallahi kaza in ba za ka ƙara mai ba ya bar ma wannan shinkafa kuma ya baka da Allah to wannan shine abin da wannan bawan Allah ya yi to da ya bar wannan shinkafa ya tafi sai shi wannan bawan Allah da aka bawa shinkafan sai ya ɗauki shinkafan ya zo ya sarrafa shi ya zo ya yi noma da shi bayan an yi noma noma ya yi albarka da noma ya yi albarka aka girba wannan amfanin gona abinda aka samu da shi sai sai shanu yana ta kiwon shanu sai zama to ga shanu garke guda na shanu masu yawan gaske sun zo sun yawa an gari to yanzu wannan abin da ake sarrafa kudin waye kudin wancan mutumin ne ko shi ya ba da izini a sarrafa to waye ce a sarrafa mai shi wannan ya ga maimakon a bar kudin haka nan bari a sarrafa saboda wancan mutumin ya karu an gane wannan ko sai ya sarrafa mai aka samu aka samu garke ga sanin na shanu da yawa to bayan wani lokaci lokaci ya tsawaita sai aka yi wani tsananin yunwa talauci ya kai bala'i ya kai bala'i sai wannan bawan Allah ya yi ta tunani an ce fatara mai tada tsohon bashi ko shi wannan bawan Allah yana ta tunani yanzu ba ni da koko ga bala'i yayi bala'i yanzu ina zan samu kuɗi yanzu kaza yanzu kaza kawai sai ya tuna ai dama na taɓa yin noma ga wani muka yi tsada da shi a matsayin kaza zai bani kuma ya zo ya bani wannan kaza na rena daga baya na ban mai wannan abun bari in koma ko zai bani kayana shine kawai sai ya kawo ziyara zuwa ga wajen wannan mutumin yana zuwa wajen wannan mutumin ya ce masa a ta'arifu ni shin ka san ko ni wane ne yace wallahi ni ban gane ka ba yace ni ne wannan mutumin da na yi taba maka noma din nan muka yi za ka bani ainihin bokiti guda na shinkafa daga baya da ka bani wannan bokiti sai na rena sun ce eh to aini ne to yanzu na zo ne don Allah ka bani kayana to kai ne yanzu ya za ka yi tsakani da Allah eh shi wannan bawan Allah kaga in kai ne musamman dan Najeriya ba in an samu ka ba shi bokitin shi alhamdulillah yanda mu dabi'a yan Najeriya yake wallahi kana ma iya cewa baka san shi ba in ya matsa maka ce wallahi in ka dame ni yanzu zan kira ma ɗan kanti wallahi ina ba kan gane halin mu kenan yan Najeriya to in ma yin sa'a ka ce to insha Allah ga shinkafan ka nan sai ka dai ka dibo wai bokiti dai ka ba shi kara gaba to ma wannan bawon Allah da yake mutum ne mai imani sosai ya kai gaya wajen imani sai ce masa duk abin da yake nan na dukiya gaba ɗaya naka ne tafi da shi sai ce ya abdallah la tastahzi'u bi ya kai bawan Allah dan Allah ba na san gaske dan Allah maganan gaskiya nake ba ni bokiti na sai ce na ce maka duk abin da ke nan wannan din naka ne gaba ɗaya ai wannan bokiti naka da kare yana shine na sarrafa a hankali a hankali gashi ya zama yayi albarka shike ne shi ko bawan Allah sai ya ce bari ya dan jaraba ya gani sai dan kada ainihin wannan shanu yana kadawa sai ga wannan bawan Allah yayi shiru har ya kada shanu ya tafi da shi shi kuma da yake shi ma me za ce game da shi ai ya kamata ya ce to gaskiya tun da kayi mun wannan aikin alkhairi kamun goma na arziki ni ma barin saka ma bari mu raba to wallahi wannan bawan Allah ko a jikinsa haka ya kora wannan shanu ya ce wallahi bai bar mun komai ba ba abin da ya bar mishi shi kuma har cikin zuciyarsa kawai bai damu ba ya bar mai zuciya na ya tafi da shi wanda haƙƙinsa shine bokitin nan malaman fiƙiyu sun ce duk mutumin da ya sarrafa dukiyan wani ba da izininsa ba idan ya samu riba riban nashi ne amma kuma idan dukiyan ya lalace shi zai biya alkharat bi zaman an gane suka ce amma makaruhi ne mutum ya baka ajiya ka sarrafa mai kuɗi in mutum ya baka ajiyar kuɗi makaruhi ne ka sarrafa wannan kuɗi sai da izininsa in bai baka izini ba ka sarrafa kuɗin an gane ko sai uwar kuɗin ya dawo to wannan halal ne ka ci wannan riba ɗin amma fa kayi makaruhi an gane wannan ko amma kuma da kuɗin zai salwanta sai ka biya wannan kuɗin an gani duk abin da mutum zai samu riba a gare shi in hasara ya zo shi zai ɗauki wannan hasara kun bai duku to kaga nan wajen sai ce ya Allah in na kasance na aikata wannan ne dan neman yardanka dan neman ganin fuskar ka ya Allah ka bude min wannan kogo da samun fito shikenan sai kogon ya dan bude saboda wannan addu'a din an gane ko kaga wannan kogo ya bude saboda tawassulin da wannan bawan Allah ya yi da wancan aikin da ya mai kyau ashe idan muka shiga cikin tsanani a cikin rayuwarmu kamar irin halin da muke ciki a Najeriya yanzu wato mafita a gare mu ba zanga-zanga ba mafita a gare mu ba zage-zage ba mafita a gare mu ba wai malamai su hau kan mumbari wannan zalunci ya ishe mu wannan zalunci ba za mu yarda da zalunci shugabanni ba za mu ci gaba da yin alkunuti muna tsine ma zalimai a'a in ka tsine wa wannan shugaba ka tsine ma kanka an gane saboda kamata ku nuna yi wallahi alaikum irin yanda kuke haka ake shugabantar da ku abinda za ka yi in musiba ya same ka kaga irin wannan bala'i da tashin hankali ya same ka kamar yadda muke ciki a wannan kasa yanzu shine kowa ya duba aikin da ya aikata mai kyau sai ya yi tawassuli da wannan aikin ya Allah aikin da na aikata kaza in ka san dan Allah ne ya Allah ka kawo mana mafita daga wannan halin da muke ciki na kidnapping da irin halin da muke ciki na ainihin tsadan kaya da wahalar rayuwa to insha Allah idan kai wannan Allah ta'ala zai kawo mafita zai taimake ka saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah sirraka ya'rifka bi fi shidda wato ka san da Allah a cikin wadata Allah ta'ala zai san da kai in ka shiga cikin tsanani Allah ta'ala shi taimake mu to anan waje kare kenan ya halarta ki go to sai ga tambaya na gaba a gurguje assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi da fahimtar daidai amin tambaya na anan shine akwai akwa shine akwai wasu bayin Allah ne wanda suka mutu jikinsu oke shin ya ce shin da akwai wasu bayin Allah wasu bayan Allah ne wanda in suka mutu jikinsu baya rufewa mai rubutun ya dan bai rubuta da kyau ba akwai waɗansu bayan Allah wanda in suka mutu jikinsu baya rufewa ne shin haka shin haka ne ko ba haka ba dan Allah malam ina neman ƙarin bayani Allah ya ƙara wa malam lafiya da kaza da sauran amin to kamar yadda kai tambaya cewa shin akwai bayan Allah da za su iya mutuwa a ce jikinsu bai rufe ba eh ana samu an gane wannan karama ne daga cikin karaman waliyai ko kuma istidraji wanda Allah ke yi ga waliyan shedanu Allah yakan girma wasu bayi muminai saboda tsoron Allah da kiyaye dokokinsa an gane duka ga mutum ya rasu shekara hamsin da rasuwa amma in ka zo ka haɗa kabarin za ka ce yana nan yadda yake ina ba gane wannan akwai hadisi a cikin muwasa na imam malik a wani zamani wanda aka haɗa wani ainihin kabari da aka haɗa shi kawai sai aka ga wani bawan allah kawai ya ɗora hannu akan kuncinsa jikin shi ba abin da ya shafi jikinsa ina fatan gane wannan kuma shekul islam ibn taymiya ya faɗi wannan akan a littafin sa al-qur'an baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shayatin ana iya samun waliyin Allah wanda Allah zai girma shi da wannan kaga ya rasu shekara mai yawa kamar yadda aka samu ashabul kahf ashabul kahf wallabi su fi kahfihim 300 sinina wa zadu tis'a shekara 309 suna cikin kogo amma kuma jikinsu bai rube ba ko ba su tsufa ba ko ba su mutu ba to Allah da zai iya yin wannan ai zai iya yin abin da yafi wannan an gane ko a wajen ahlus sunna akwai karaman waliyai babu wanda yake inkarin karaman waliyai sai dan bid'a mu'tazila al-aqlaniyun yan bid'a mu'tazila ko yan jahiliya su ne suke inkarin karaman waliyai amma ahlus sunna wal jama'a sun san akwai karaman waliyai imam nawawi Allah ya masa rahama ya bude babi a cikin riyadu salihin babu karamatul auliya kuma ya kawo hadisai da dama da ya nuna ainihin karama sannan ibn taymiya a cikin littafin sa al-qur'an baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shayatin ya kawo misalai masu yawan gaske tun daga zamanin annabawa har zuwa ga zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zuwa zamanin tabi'i tabi'in duk ya kawo kuma a cikin littafin sa al'aƙida alwasiya ibn taymiya ya ce yana daga cikin aƙida na ahlus sunna wal jama'a wato tabbatar da karaman waliyai yace fahiya mawjuda fi fi hadhihi al umma ila yawm al qiyama yace akwai karama na waliyai a cikin wannan al'umma har tashi kiyama na fatan gani amma menene mafi girman karama wannan rashin rubewan shine mafi girman karama menene mafi girman karaman da Allah zai yi wa musulmi shine Allah yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki su wane ne waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah idan mutum yana da wannan siffa al-imanu wa taqwa to Allah ya mishi komai babu wani gatan da Allah zai ma kamar imani da tsoron Allah saboda duk wani abu da Allah zai baka na karama to waliyin shaidan ma na iya yin irin shi na fatan gani shi za da ce dama ana iya samun wannan ga waliyin Allah sannan kuma ana iya samun wannan kaga mutum wato irin kasun guban shaidani ne yana bautan aljanu ne da shaidanu amma kuma in ya mutu shekaru masu yawa sai ga jikin shi yana nan yanda yake ina fatan gane wannan akwai wasu kabilu tibi kabilan tibi ana samun irin wannan da yawa a cikin su wani lokaci ma idan idan ba tibe idan ya rasu shi da kanshi zai kai kanshi kabari shi da kanshi zai kai kanshi kabari akwai wani wani abu da suke na biki za ka shi da kanshi za ka yana tafiya shi na kabari da kanshi kwanta da rufe shi ina fatan gano wannan to irin wannan abun ana samu wato irin wannan abubuwa ana kiran wannan istidraji Allah yakan yi kiwon ragon layya kafiri yana yin kafirci sai Allah kuma ya saka mai mara an gane wannan ko Allah ta'ala in yana yin wannan yana yin wannan ne dan ya ƙara jin dadin yi masa azaba gobe kiyama walam ma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun lokacin da kafirai suka yi farin ciki da abin da aka ba su suna farin ciki da abin da aka ba su na dukiya abin da aka ba su na ƙarfi abin da aka ba su na mulki sai Allah ya ce fatana alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofan kowane irin abu muka bude musu kofan arziki arzikin sai ci gaba yake kai da su kuma kafirai karfin su Allah ya kara musu karfi mulkin ya kara karfi hatta idza farihu bima ulu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su suna ganin cewa ai su din nan sun kai wani gaya babu wanda zai iya tsaka su an gane akhaznahum baktatan Allah zai ce sai muka kama su da abce muka mamaye su fa idza hum mublisun sai gashi na sun kasa yin magana sun yi gum kun fahimci wannan ko saboda haka Allah yana makafiri kiwon ragon layya domin ya ji daɗin kama shi gobe kiyama Allahu a'lam to ci gaba da karatun jiya a cikin karatun jiya mun fara bayani cewa bayan Khadir alayhi salam ya sallama annabi Musa alayhi salam ya ce haza firaku baini wa bainik wannan shine rabo tsakanina da kai ko baini wa bainaka wannan shine rabo tsakanina da kai amma zan baka labarin tawilin abin da ka kafa yin hakuri a kan shi sai ce amma wannan jirgin ruwan jirgin ruwan nan ya kasance na miskinai ne suna aiki a cikin teku sai ce ba a rattu an aiba ba sai na yi nufin in aibanta ta wa kana wara abu malikun ya kasance a can in muka dauki asarin zahirin fasara zamu ce a bayan su akwai wani sarki amma ko ta kira'a ta ubayyu bin ka'ab wa kana amama abu malikun ya kasance a gaban su akwai wani sarki an gani malaman luka suka ce wannan wara din yakan dauki ma'anan amam an gani suna kiran shi al-azzad kalma wanda yake daukan ma'anansa da kuma kishiyansa ya kasance a gaban su akwai wani sarki ya kuzu kulla safinatin gasba yana karɓar kowane jirgin ruwa da fashi shi ya sanya na ɗan aibanta jirgin saboda in sarkin ya ga jirgin lalatacce zai kyale mu wuce wannan ba na aikata ba ne don in zalunce ku na aikata ne don in taimaki wayannan marayu din wa ammal gulam amma shi wannan yaro fa fa kana abwahu mu'minai ya kasance iyayensa mu'minai ne shi wannan yaro an gane ku fakashina an yi rikika kuma tsubuyanin wa kufra sai muka ji tsoron ainihin wato yaran nan ya lizimta musu dagawa da kafirci sai muka ji tsoron kada yaran ya kallafa ma iyayensa dagawa da kafirci an gane wannan aiki wato abinda shi kadir ya tsoro yaran nan idan ya girma iyayen suna matsarsan yaran kuma Allah ya riga ya kaddara ya raka biri ta yaya yaya ainihin hadir ya sani Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi cewa wannan yaro idan ya girma zai cutar da addinin musulunci zai cutar da iyayensa mafi alkhairi tun kafin ya girma a kautar da shi an gane wannan ko to shine sai ke cewa mai fa'aradna فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Allah ce fa'aradna an yi budilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu ruhuma sai muka yi nufi sai muka so in ji khadir sai muka so an yi budilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan ubangijinsu ya musanya musu ya musanya mishi a an yi budina kuma ubangiji ya musanya ma iyayensa khairan minhu zakatan mafi alkhairi wanda yafi alkhairi fiye da yaron wajen tsarki wa aka raba ruhuma kuma wanda yafi kusanci ga ainihin tausayi yaro wanda yafi kusanci ga tausaya ma iyayensa kuma wanda yake yafi alkhairi wajen tsarki Allah yana so wannan yaro nasu a kashe shi Allah zai ba su dama su haifi wasu yara yaran da za su amfani iyayensu yaran da za su amfani addinin musulunci an gane wani ko to wannan shine dalilin da ya sanya aka kashe wannan ainihin yaro to a nan wajen yanzu khadir alaihi salam ya kashe wani yaro idan mun dauka cewa yaro ne karami sai khadir ya kashe shi shin ya halatta a kashe yaron da ake ganin muna ganin yaron nan kwanan gaba zai zama to matsala kawai ya kamata tun yanzu mu gama da shi shin ya halatta mu ma mu irin wannan eh da mun hanki take taken yaro kaga ka haifi wani yaro kana ganin yaron nan kangararre ne duk wani hanyar da ake bi ya gyara baya gyarawa to muna ganin yaron nan nan gaba gaskiya in ya girma zai lalata zai zubar da mutuncin wannan gida din to yanzu kawai za mu yi tun da yaran nan gaskiya duk duk yaran da muke da shi duk yaran mu gaba ɗaya na kirki ne amma wannan yaran muna ganin zai iya janyo mana matsala shin ba za mu iya koyi da da kabir ba kawai mun ga mun hango yaro muna ganin take take yaro zai zama to wani dan iska dan iska haka mu kauda shi an gane wannan ko to a nan wajen a ka'ida ba a kashe rai dan zato baya baya halitta kawai dan muna zato a namu tunanin sai mu zo mu kashe rai an gane ko saboda Allah ta'ala ya hana mu haka saboda baka san rayuwar mutum ba ka san farkon rayuwar shi baka san karshen shi ba ko hadisin nan da muke karantawa na hudu din nan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yazdiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yarqulu lalle dayan ku zai yi ta aikata aiki irin na yan wuta yana ta aikata aiki irin na yan wuta har sai ya kasance tsakanin shi da wuta saura zira'i guda saura kirin an gane wani ko fa yasbiqu alayhi kitab sai littafin shi na kaddara ya rigaye shi idan littafin shi na kaddara ya rigaye shi yaya fa ya amalu bi amali ahli aljanna sai ya zo yayi aiki irin aikin yan aljanna fa ya dakula har sai ya shiga aljanna an gane kuma kana iya ganin mutum take taken shi dan aljanna ne aikin shi mai kyau ne an gane ko hatta ma yakunu baina baina huwa baina illa zira sai ya kasance tsakanin shi da aljanna sauran zira'i guda fa yasdiqu alayhi kitab sai littafin shi na kaddara kitabun lahi kauni kadari sai ya rigaye shi fa ya amalu bi amri amali ahli nar fa yalkulu to yanzu a wannan zamanin kawai da mun ga yaro take taken shi yaron banza ne shike na kawai sai mu kashe shi in an ce wane ne salaf din mu sai mu ce khadir alayhi salam mun zama yan salafiya kenan ku shi yayi daidai to a nan wajen shi khadir din nan me yasa ya kashe shi in dai bai yi daidai ba kadir bai sa ya kashe kuma wannan shi yasa annabi Musa alaihi salam ya masa inkari annabi Musa ya duba zahirin abin da ya aikata gaskiya bai dace ba ya za a yi kawai kaga yaro kashe shi me yayi maka sai a katanta nafsan zakiya ta bigare nafsi an gano wannan ko la jita ne shi an kamin shin za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ran ya kashe kowa ba lalle ka zo da abu mai muni kwarai da gaske to me ya sanya kadir ya kashe shi idan ka ce kadir wasu malamai suka ce ya yi ishtihadi ne shi take-taken yaron ya gani ya yi ishtihadi kuma a wancan zamani nasu ya halatta mutum ya yi ishtihadi sai muke to idan ya halatta a yi ishtihadi a wancan zamani a kashe wani mu a wannan zamani ba a ba mu dama mai wannan ishtihadi ba an gane wani ko wasu ce a'a kadir fa ba ishtihadi ya yi ba ya aikata ne ta hanyar wahayi annabin Allah ne shi me dalili ai karshen magana ya ce wa ma fa'altuhu an amri dukkan shi gaba ɗaya ba na aikata bane da ra'ayina ba wai al'amari na bane Allah ne ya bada umarnin haka an gano wannan ko saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kowa sanin bayinsa a nan wajen Allah ne ya bashi umarni ya kashe tunda Allah ne ya bashi umarni ya kashe a nan wajen mu ba za mu yi koyi da Khidir ba tunda mu din nan Allah baya mana wahayi tunda Allah baya mana wahayi in aka ba mutane dama mai kuke tunani a wannan zamanin sai yanzu kawai san lego ce gaskiya ina ganin take take wancan mutum in yi nan gaba da zangon na kawai a kaure shi kai ma sai wani ce take take wannan malami mai wa'azi zai zama sai a kaure kai sai a yi ta mai a yi ta kauce kauce ina fatan gane da zaran an buɗe kofa ga ɗan adam an ce ɗan adam ya yi wannan in ba annabin Allah ba ne an gane ga masu cewa to ai kabir annabi ne an gane ko masu ai kabir an kabir waliyin Allah ne misali yanda wani mai zuwa tsari ke cewa wal khulfu fi fi khabirin shahirun munjal amursalun huwa ila bar wali yake sabani ya zo game da kabir sabani bayyananne wajen malamai shin shi manzo ne shi wanda aka aiko aka ce kai waliyin Allah ne to idan muka dauke shi waliyi kowa zai yi da awon shi ma waliyi da wani ma'auni za mu iya gane wali kowane mutum zai iya zuwa ya ba da shi wali ne ta kashe mutane cewa Allah ne ya masa ilhama ya ce masa wani din nan zai zama matsala a kashe shi da ka haifi yaro kawai ya ga yaron nan kyakkyawan yaro ne yana hasada da yaron yana bakin ciki kawai zai zama wali kawai sai ce shi ilhama ne Allah ya masa shin ana aiki da wahayin ilhama a zartar da hukunci har ma ya kai ga an kashe mutum kaunan wahidan malamai sun ce ba a yin haka an gani to labudda ya zama to harir ke nan annabi an gani manzon Allah ya ce mana yaron dama an hal- an riga an ɗabi'anta da shi kafiri ne shi to akwai hadisi wanda ya tabbatar mana da wannan imamu muslim Allah ya masa rahama ya fitar da wani hadisi ta hanyar yazidu bin hurmuz cewa lallai najda wani babban malami na khawarij ana kira shi najda asalin shi ɗalibi ne na nafi'u bin nafi'u al-azraq an gane ko shi wannan najda din babban ɗalibi ne na nafi'u shi wannan nafi'u din a cikin khawarij babu khawarij masu zafi babu khawarij masu wuce gona da iri kamar sa shi ne ya ba da izini ya ba da umarni jariri ma in aka haifi jariri karami ya zama to wanda ya haife shi ya saba musu a fahimta to wannan jariri ma jinin shi ya halatta shi ma wannan jariri kafiri ne shi an gani kama ce shi dan hawari ne kai kuma ahlus sunna ne sai ka haihu to wannan jariri naka shi ma tunda kai ahlus sunna ne ko shi ma ahlus sunna ne kawai jinin shi ya halatta an gani innaka in tazarhum rabbi la tazar على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا to annabi nu yayi addu'a ya ubangiji kada ka bari a doron ƙasa daga cikin kafirai mazauna in naka in tazaru lalle in ka bar su ya Allah in ka bar su yudillu ibadak za su bakar da bayinka kuma wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi komai ba face fajirai kafirai su kafirai ne su ma an suka haifa wanda aka aka haifa shi ma ta shafe shi shi ma ya zama fajiri kaji sai dogara da doron wannan aya din kama malamai suka ce wato kasancewar su ɗan hawari suna haddace qur'ani ne amma ba sa sanin fikin alqur'ani shi karamin yaro ai bai balaga ba idan karamin yaro bai balaga ba shin ana mai hukunci na balagaku ba a masa an gane wannan ko shi karamin yaro ba balagagge ba ne manzan Allah ya hana kashe mata da kananan yara ga hadisai nan ga ayoyi nan da suka fiye nuna karamin yaro ba shi da hukunci to ma shi malaman balaga suka ce wannan ana kiran wannan itibaru ma ta itibaru ma kana wala yalidu illa fajiran kafara itibaru ma kana wato lura da asalin shi wato ta itibaru ma ma sai kunu kenan itibaru ma sai kunu wato wannan jaririn nan gaba ya Allah ina ganin nan gaba zai girma ya zama kafiri ba wai da yake jariri yana kafiri bane an gane to shi wannan nafi'u din yana daga cikin wanda suka yi tawaye ga malaminsa dangane da wannan fatawa din na kashe jarirai da sauran abubuwa to shi wannan nafi'u din ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abdullahi bin Abbas yana tambayar shi game da abubuwa guda biyar an gane duk da a wajen nafi'u abdullahi bin abbas kafiri ne ba saboda su kawari duk wanda ya saba ma ra'ayin su yayi rinda sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga abdullahi bin abbas saboda ya san abdullahi bin abbas wato yana daga cikin ahlul bait kuma yana da zurfin ilimi kaza da sauran sai rubuta wasiƙa gare shi yana tambayan shi abubuwa guda biyar sai ibn abbas ke cewa laula an aktuma ilman ma ka tabtu ilayhi wallahi da ba dan karan boye ilimi ba wallahi da ba zan ba shi amsa ba da ba zan rubuta wasiƙa in ba shi amsa ba dan dan bid'a ne shi an gari ina jin tsoro idan ban gaya masa ba kila na boye ilimi to shikenan sai shi a yake cewa amma ba a shi naji da din yace ka bani labari shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yakan mata yana yaki tare da mata idan manzo Allah yana tafiya jihadi yana daukar mata tare da shi kuma idan har yana daukar matan to a shin manzo Allah yana ba su ganima in an samu ganima yana rabawa har da su kuma wahal kana ya kasaru sidiyan shin annabi ya kasance yana kashe kananan yara wa mata wa mata yanqadi yutuma sabi a yaushe ne wa mata yanqadi yutuma yatim a yaushe ne maraicin maraya ke karewa in an ce wa mutum maraya a yaushe ne maraicin shi ke karewa an gane ko sannan kuma sai ya tambaye shi in an samu kumusi fa an wa'alamu anna maganin tun min shay'in me fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba ko to wannan kumusin na wane ne shi tunda manzon Allah ya riga ya rasu yanzu wane ne za a ba wannan kumusi da aka samu na wajen yaki to wannan shi ne tambayoyi guda biyar wanda wannan dan bid'a najda ya tambayi babban sahabi a Abdullahi bin Abbas sai Abdullahi bin Abbas ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi sai ce katabta tasaluni ka rubuta wasiƙa kana tambaya na shin ya kasance manzon Allah ya gazu ya gazu bin nisa yana yaki tare da mata sai abdullahi bin abbas ya ce wa karka ne ya zo bihinna fa yudawi hinnal jarha wato ya kasance annabi yana yaki tare da mata yana tafiya tare da mata a je yaki sai ya sanya mata su ringa kulawa da marasa lafiya su mata ba suna rike makami bane suna saran kabare ana saran su a su suna yin rakiya ne su zama to kamar likitoci in an jima ainihin masu jihadi ciwo sai annabi a sai mata su ba su magani wama yukuzaina min alganima an gani wa yukuzaina min alganima wa yukuzaina ana dan ba su kyauta kaɗan daga cikin ganima ana ba su kyauta kaɗan daga cikin ganima ba wai ana raba ganiman tare da su bane an gano wannan ko sai ce wa amma bi sahamin falan yudrab lahunna amma maganar cewa wai ana ba su rabo a manzon Allah bai yanka musu wani rabo na ganima ba sai ce kuma lalle manzan Allah lam ya batul sibiyan lam ya batul sibiyan manzan Allah baya kashe kananan yara fala ya batul sibiyan a fala ta batul sibiyan to kai ma ina baka shawara ya kai najida kada kashe kananan yara kamar yadda wace aikatawa kamar yadda malamin shi nafi'u azraf yake aikatawa kada ka bi malaminka ka kashe kananan yara ba a kashe kananan yara in an kama su a wajen yaki yana daga cikin laifi mai girma a wajen yaki wa katabta tasaluni ka rubuta wasiƙa kana tambaya na mata yanqadi yutumal yatim a yaushe ne maraicin maraya ke arewa in an ce wannan maraya ne a yaushe ne maraicin ke ke arewa ka san za ga mace balagaggiya ta kai shekara hamsin ta ce wayo ni mareniya ita mace ba wani lokaci idan wani abu ya haɗa ka da miji zai ce saboda ka gani mareniya ce mahaifina ya rasu mahaifiyata ta rasu shi yasa ka zalice ni kuma ita da gaske take wata mareniya ce shin da gaske ne yanzu mace balagaggiya ya shekara arba'in tare da mijinta za a kira ta mareniya to shine shi wannan yana tambaya wai yaushe ne maraicin maraya ke karewa shine sai ke cewa fala amri inna rajula la tambutu lihiyatu la tambutu lihiyatu lalle mutum gemun sa yakan tsoro wa innahu la da'iful akhadh li nafsi da'iful adha minha mutum gemun shi yakan tsoro amma ka ganshi da rauni bai da lafiya baya iya sarrafa kanshi an gane ko baya iya sarrafa dukiya shi da kanshi ko ba ka mutum wanda yake ya balaga har yayi gemu amma ko baya iya sarrafa dukiya ba shi da wayo ana samu ana iya samu ga mutum ya balaga amma ya girma sahu irin wawaye wawaye to nan wajen za a kira shi maraya a sai ce fa idza akaza li nafsihi min salihi ma akaza fa kan zahaba anhul yutun idan har ya kai matakin da zai iya sarrafa abu da kanshi ya iya mika abin da ya dace ya karba abin da ya dace to nan wajen maraici ya tafi a gare shi ko da ya balaga idan har ya zama to ba zai iya sarrafa dukiya ba ba bai gama yin wayo ba yana da dan wawanci tare da shi a nan wajen har yanzu maraya ne an gane wannan ku sai ce wa katabta tasaluni anil khums ka rubuta wasiqa kana tambaya na game da khums liman huwa na wane ne wa inna kunna naqulu huwa lana mu ahlul bait mun kasance muna cewa khums ina mu ne to da ce fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wal bil qurba tunda ba mu zo wai kamata a ba mu ne bil qurba to mun kasancewa muna cewa wannan namu ne an gane wannan ko wa inna kunna naqul huwa lana fa aba alaina qaumuna zalik sai mutanen mu suka kiya da su bamu wannan mun ce namu ne sai mutanen mu hukuma ta kiya da su bamu a cikin wata ruwaya a wajen muslim kuma ibn abbas yake ce katabta kataba ilayya najda najda ya rubuta wasiqa gare ni fa kala wa katabta tasaluni an qatal al-wuldan ka rubuta wasiqa kana tambaya na game da kashe kananan yara sai ce wa inna rasul sallam lam ya turbu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe kananan yara ba wa anta fala ta turbu kai din kada kashe su illa an ta'lama minhum ilma sahibi Musa min al-gulab alladhi katalahu wannan shine wata dilala kai din nan kada ka kashe su sai da in ka sani daga gare su irin ilimin nan da ma'abocin annabi Musa mutumin nan da suke tafiya da annabi Musa irin abin da ya sani daga yaron da ya kashe ko sai dai in ka san abin da Khadir ya sani game da yaron da ya kashe ka Khadir ya san cewa yaron mai in ya girma zai zama mai zai zama kafiri kuma zai iya cutar da al'ummar musulmi kuma zai iya cutar da iyayensa saboda haka ta yaya aka yi san wannan ya san gaibi ne babu wanda ya san gaibi sai Allah to ya aka yi sani Allah ne ya sanar da shi kenan abin da ya farin jaye game da khidr shi ne shi menene shi shi annabi ne shi an gane wani ko saboda haka wa ammal gulam fa kana abwahu mu'minain amma shi wannan yaro ya kasance iyayensa bi mu'minai ne fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra sai muka ji tsoro kada kada ya kallafa musu kada ya lizinta musu da gawa da kafirci fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan sai muka so ubangiji ya musanya musu wanda ya fi su alkhairi wajen tsarki wa aka raba ruma kuma wanda ya fi tausayi wanda ya fi kusa ga ainihin tausayi na fatan gane wannan an ce daga baya Allah ta'ala ya musanya musu yara da yawa masu albarka duk da ba a kawo wani isnadi mai mai karfi akan wannan ba na'am
wa أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا na'am an ce su ita an ce da shi wannan yaro bayan an kashe shi an ce mahaifiyar wannan yaro ta zo ta haifi wata mata ta haifi wata yarinya ita yarinyar nan kuma ta zo ta girma ta auri annabi bayan ta auri annabi sai ta haifi annabi sai Allah ta'ala ya shiryar ta hannayensa Allah ya shiryar da al'umma da yawa daga cikin al'ummomi wannan shine maganan Sa'id bin Jubair daga cikin tabi'ai sannan katara yana cewa waladat isnai ashara nadiyan ta haifi annabawa goma sha biyu sannan an samo daga ibnu jurayj aidan anna umar gulam yawma qutila kanan hamilan lalle mahaifiyar wannan yaro ran da kashe shi ta kasance tana da ciki bi gulamin muslim da wani yaro musulmi wa kanan mutasul kafiran shi wanda aka kashe kafiri ne ibnu abbas yake cewa ta haifi wata yarinya sai ta yarinyar waladar nabiya ta haifi annabi a cikin wata ruwaya abdalahu lahu bihi jariyatan waladan saba'ina nabiyya Allah ya musanya su da wata yarinya da ta haifi annabawa saba'in amma Ja'far bin Muhammad an karbo daga mahaifinsa ya ce kala ulama una wa haza ba'idun yace wannan yayi nesa wa qala Ja'far bin Muhammad an abishi Ja'far bin Muhammad ya faɗi wannan magana daga mahaifinsa to sai malamai suka ce bayan wannan magana Imam al-Qurtubi ya ce malamai sun ce wa haza ba'idun wannan yayi nesa da tunani wala turabu kasaratul anbiya illa fi bani isra'il ba a san yawan annabawa ba sai dai a cikin bani isra'il wa hadhihi almar'a lam takun fihi ita kuma wannan mata din ai ba daga bani isra'il take ba wa istafad min hadhihi alaya fi tahwin almasa'ib bi faqd alawlad a cikin nan ana nuna wato kaskantar da ainihin musiba da rasa yara duk da cewa ana san yara to wannan kenan alfihim dai babu abin da ya inganta da ya gaya mana bayan an kashe wannan yaro mai ta haifa amma dai Allah ya nuna zai musanya mata da wanda suka fi alkhairi Allahu a'lam to shine aka ce a wa amman jidar amma shi wannan katanga din fa kana li gulamaini yatimain ya kasance na wasu yara guda biyu ne marayu fil madinati a cikin birni wa kana ta tawo kanzul lahum ya kasance karkashinsu akwai taska nasu karkashin wannan katangan wato akwai wani taska akwai wani arziki mai yawan gaske na yara wa kana abuhu ma salih kuma ya kasance babansu mutumin kirki ne fa arada rabbuka an yablugu an yabluga ashuddahuma sai ubangijinka yana so wayannan yara an yabluga ashuddahuma su kai karfi su kai mafi karfin su wa yastakhrija kanzahuma sai su da kansu su fitar da ainihin taskan su rahamatan min rabbi wannan rahama ne daga ubangijinka Allah ta'ala ya tausaya ma ainihin iyayen yaran ne ya tausaya ma kuma yaran wa ma fa'altuhu an amri ba wai na aikata wannan abin da ra'ayin kaina bane na aikatawa ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra wannan shine tawili shine fasaran abin da ka kasa yin hakuri akan shi to kaga nan wajen a Khadir alayhi salam ya ga ya manau Musa wa'annan yara guda biyu a wannan katanga ya kasance na wasu yara guda biyu ne a cikin birni an kira abun an kira wajen birni malamai sun ce abin da ya sa aka kira shi birni lura da kasancewan ainihin mutanen kirki a cikin gari ko da gari ƙauye ne sai ya zamanto mutanen kirki suna rayuwa a wannan garin to garin yana zamantowa birni kuma gari duk wayewansa in dai mutanen banza ne fasikai suke wannan gari ya zama ƙauye to ina wayewan mutanen da ba sa bin Allah da manzansa an gane wannan ko to saboda haka an kira wannan gari birni lura da iyayen wannan yara da aka ce wa kana abuhu ma saliha wato mahaifin su wa'annan marayu guda biyu mutumin kirki ne an gane wannan ko sai Allah ya kira shi birni fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangijinka ya so yaran su girma an gani Allah ta'ala sai ya ba ainihin mahaifin dama ya ba shi ainihin tunani cewa ya haƙa rami in ya haƙa rami sai ya tura dukiya a nan wajen sai ya gina katanga a wajen ramu an gane ko sai ya zama to kamar ya rufe dukiyan kenan tunda mahaifin bai san wanda zai miƙa wa amana ba ya ba da amanan dukiyan yaran cewa in yaran sun girma a miƙa musu dukiya ina fata lura to kasancewan akwai karancin amana a wannan lokaci mahaifin yana jin tsoron wannan dukiya wanda yake so yaran su gada kada wani ya zo ya zalunci yaran ya hana su haƙƙinsu shi yasa mahaifin sai ya hana kowa sai dai haka wannan ramin da ya haka wannan ramin sai ya katanga a wannan ramin shine abin da Allah yake nufi a radar rabbuka an yabluga ashuddahuma hikiman abin Allah ne ya tusa ma mahaifin wannan an gane ubangiji yana son yaran in sun girma nan gaba Allah zai ba yaran fahimta nan gaba wannan bangon su cire shi su haka wannan ramin su fitar da wannan dukiya Allah zai ba su wannan fahimta din Allah zai ce ra'a sai Khadir ya ce rahamata min rabbi wannan rahama ne daga ubangijinka kenan Allah ta'ala yana tausaya wa mutumin kirki ga zuri'a ko da bayan ya mutu in kai mutumin kirki ne in sha Allah in kana karanta da al'umma addini sa'annan kuma kana kyautata ma al'umma in kai mawadaci ne Allah ya baka dukiya kana taimakon mutane kana tausaya wa mutane kana ɗaukar nauyin 'ya'yan mutane to insha Allah in ka rasu Allah ta'ala ba zai baka haka nan ba Hausawa suna cewa wai alheri dan kone baya faduwa kasa banza an gane ko in har kana yin wannan alheri Allah ta'ala zai taimake ka ga zuri'anka kai ma in ka rasu sai ka samu wanda za su yi ma al'umman ka wannan ko zuri'an ka wannan an gani shi za Allah ya ce rahamata min rabbi rahama ne daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri ban aikata wannan abun daga ra'ayina ba zalika ta'wilu ma lam tastabi alayhi sabra wannan shine tawilin abin da ka kasa yin hakuri akan wannan al'amari an gane wannan ko na'am an gane wannan ko to nan malamai sun tattauna dangane da wannan cewa da aka din nan wa kana abubu ma saliha aka ce zahirun lafaz wa sabiqu minhu annahu waliduhuma daniya wa qila huwa al-ab as-sabiq qala jafar bin muhammad wa qila al-ashab tunan a imam al-qurtubi yayi wata magana a nan wajen cewa abul abbas yana cewa zahaba qaumun min zanadiqatil batiniya wasu mutane daga cikin zindikai yan batiniya sun tafi ila suluki tariq tariqin talzamu minhu hadhihi al-ahkam shar'iyya wato sun sun tafi zuwa ga shiga wata hanya da abinda zai biyo bayan wannan wannan fahimta nasu yana lizimta mana wani wani magana mummuna game da wannan hukunci na shari'a faqalu kace hadhihi al-ahkam shar'iyya al-amma إنما يحكم بها على الأنبياء وإنما يحكم بها على الأنبياء والعامة sun tafi cewa wannan hukunce-hukuncen shari'a din nan wanda yake gaman bin ana yin hukunci ne da shi ga annabawa da kuma gama garin mutane bi ma'ana wannan shari'a da muke karanta kamar wannan qur'ani da muke karanta wannan zahiri ake fassarawa muke aiki da shi masu aiki da shi su ne annabawa da amawa daga magarin mutane an gane wa ammal auliya wa ahlul qusus fala yahtajuna ila tilkan nusus amma waliyai da kuma kebantattun mutane na musamman ba sa bukatan wannan nasi babu ruwansu da aiki da qur'ani da hadisi an gane kawai suna magana da Allah ne kai tsaye an gane su masu wannan ra'ayi sun dauka khidir alayhi salam waliyin Allah ne kuma shi khidir da shi da Allah kai tsaye suke magana shi kuma Musa annabin Allah ne wai Allah ya ba annabi Musa zahirin shari'a shi kuma Khidir yana da fadinin shari'a an gane wannan ko suka ce wa inna ma yuradu minhum ma ya qawfi qulubihim su waliyai kawai ana nufi daga gare su ne duk abin da ya fada zuciyarsu duk abin da ya fado musu a zuciya shi za su yi aiki da shi ba magana su karanta Qur'ani ko hadisi karatun qur'ani ko hadisi a wajen waɗannan ɓata lokaci ne sun wuce nan ina fatan gane wannan wa ya hukumu wa yuhkamu alaihim bima yaglibu alaihim min qawatirihim kuma za a yi hukunci a gare su da abin da yayi rinjaye daga cikin tunaninsu wa qalu wa zalika lisafa'i qulubihim an al-aqdar kace me ya sanya waliyai Allah ya ba su ilimin baɗini saboda zuciyarsu ya tsarkaka daga duk gurɓata a cikin zuciyar wali babu wani gurbata a ciki wa kuluwi ha an al'adiyar kuma zuciyar yawo finta daga duk wani abu wanda yake kishiyar alkhairi fa ta tajalla la kumul ulum al ilahiyya sai ilimin ubangiji ya ringa bayyana a cikin sa ya ringa tajalli wal haqa'iq ar rabbaniyya sai haƙiƙanin abin da ubangiji yake so ya ringa tabbata a cikin sa a gane ko a sai ce fa yakifuna ala asrarul kainat sai su tsayu su gano sirrin halittu wa ya alamu na akamar juzi'iyya kuma su ringa sanin hukuncen hukuncen juzi'i fa yasta nuna biya an akamin shari'a alkulliya sai su wadatu da ita daga hukuncen hukuncen shari'a na gaba daya yanzu kawai kana iya ganin mutum in waliyi ne in ya kai wannan matakin in ka karanta min cewa Allah ya ce wala taqrabu zina sai ce wannan naku ne na amawa da ku da annabawa mu yanzu waliyai yanzu mun wuce mun wuce nan wajen yanzu ina fatan gane ku ne a wajen ku giya haramun ne mu a wajen mun wuce nan an gane wa'annan kuna ana karanta wa'annan ayoyi ne da wa'annan hadisai ga amawa da annabawa da amawa ne za su yi aiki da shi amma keɓantattun waliyai na musamman su a wajen su ba haramun bane wannan su annabawa sun san shari'a ne da da zahiri da su da amawa sai su karanta da amawa amma waliyai su suka san ilimi na hakika an gani an ce lokaci ya zamu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah insha Allah zamu tsaya zamu muka zo gobe sai mu karanta wannan bayani na Imam Al-Qurtubi mu ji mutanen da suke da awon cewa khibir annabawa ne cewa wannan ra'ayi fatacce ne babu wani dalili akan ma cewa khibir waliyi ne kai wannan ra'ayi fatacce ne eh Allah shi ke mu abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dama mu ma abota kuskuren ne Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya shirya da mu ya shirya da shugabannin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk